إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أحبابي في الله الاستقامة هي لزوم الطريق المستقيم الذي رسمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن رجب الحنبلي معرفا الاستقامة هي سلوك صراط المستقيم قال هي سلوك صراط المستقيم وهو, وهو الدين القيوم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها كذلك ويشمل كذلك كلها فعل الطاعات كذلك فهي الاستقامة على محبة الله وعبوديته ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واقتفاء أثره والاقتداء بسنة الشريفة بسنته الشريفة وإحياء في أمته فبالاستقامة تحصل الخيرات وتدفع بإذن الله المولى الكريم الكروب والآفات ومن لم يكن مستقيما على شرع الله ضاع سعيه وخاب أمره قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير قال صاحب الخادر رحمه الله الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فاستقم يا محمدا فاستقم يا محمد على دين ربك وعلى العمل به والدعاء إليه كما أمرك ربك والأمر فاستقم للتأكيد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على الاستقامة ولم يزل عليها وعن الحسن البصري قال لما نزلت هذه الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك شمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما رؤي ضاحكا ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه ولذلك قال لأصحابه حين قالوا لقد أسرع إليك الشيب فقال شيبتني هود وأخواتها قال البيهقي رحمه الله معلقا على الحديث وهذا من فقهه أي البيهقي رحمه الله وكل هذا من شدة معرفته بالله عز وجل وخوفه وخوفه منه على أمته أي الشيب لما أصابه وأن إشفاقه عليه الصلاة والسلام من أجل أمته لا من أجل نفسه لأجل عصمته وإنما أشفق عليهم لتوعد الشيطان اللعين لهم بقوله لأقعدن لهم صراطك المستقيم أحبابي في الله إن للاستقامة أنواع أو هي أنواع استقامة القلوب استقامة الجوارح استقامة الروح أو, أو الأرواح أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد وأعظم ما يراعى ما يراعي استقامة ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فهي واستقامة القلوب واستقامة القلوب فتحصل أيضا بتطهيرها من سائر العيوب كالكبر, كالكبر والعجب والرياء والسمع والحقد والحسد وحب الجاه والمال وما يتفرع عن ذلك من العداوة والبغضاء وغيرها من العداوة والبغضاء وغيرها أما استقامة الجوارح فتحصل بكمال التقوى وتحقق المتابعة لسنة المحمد لسنة لسنة لسنة المحمدية ومنها أيضا الاهتمام بالدين وإعمار المساجد والدعوة فيها على العمل على إحيائها والصلوات الخمس فيها وجعلها مركزا دينيا يقوم بأكمل ما يلزم وهو المساحة التي تربط علاقات الحب في الله في الله الصادق بين المسلمين أحبابي في الله اعلموا أن ما نواجهه في هذه الدولة من مشاكل عويصة من تهديدات من الدول الخارجية مثل أمريكا وذيلها إسرائيل وأختها فرنسا إن هذه التحديدات وهذه الإشارات برفع الأصابع ومحاولة كبت الشعب النيجيري وتهديده وتخويفه إنما هذا يحصل من بعدنا عن الله سبحانه وتعالى ومن عدم استقامتنا على دينه حق استقامته فإن أكثرنا يلفظ بالدين لسانا ولا يعتقده قلبا ولا يطبقه بالجوارح والبعض وإن طبقه بالجوارح فإن قلبه لا يصدق ذلك أحبابي في الله فاعلموا أن, فاعلموا أن الجوارح هي ترجمان للقلب وإن كان القلب وإن كان اللسان ترجمان للقلب أيضا فإذا أردنا أن نصارع أو أن نواجه هذه الدول العظمى في العالم مثل أمريكا وذيلها وذيلها إسرائيل وتبعتها فرنسا فلا بد لنا بالاستقامة على الدين أي نعم فبالتوحيد وبالعبادة وبالصدقة وباتباع السنة السنة الحقيقية فبهذا نستطيع أن نقاوم هؤلاء الدول الكافرة هؤلاء الدول, الك... هؤلاء الدول الغاشمة مصداقا لمقولة عمر بن خطاب رضي الله عنه حينما شيع جيش المسلمين فأوصاه فقال لهم اعلموا إنما, أنا إنما ننتصر لعدونا لطاعتنا لله إيه نعم فإذا تصاوينا في المعصية فإن الغلبة تكون لمن له كثرة العدد أو العدة فاعلموا أحبابي في الله إن مقاومة هذه الدول الطاغية إنه بمخافة الله إنه بتوحيد الله إنه بإحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إيه نعم بعض أقوال السلف عن الاستقامة قال أبو بكر الصديق هي أن لا تشرك بالله شيئا أي الاستقامة هي أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تراوغ روغان الثعلب وقال عثمان بن عفان استقيموا أي أخلصوا العمل لله وقال علي بن وقال علي وابن عباس استقيموا أدوا الفرائض وقال الحسن استقيموا على أمر الله فاعملوا فاعلموا فاعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته قال ابن القيم رحمه الله بعد أن عرف الاستقامة بأنها السد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال قال بعدها فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء وقال شيخه شيخ الإسلام عن الاستقامة أعظم أعظم الكرامات قال عن الاستقامة هي أعظم الكرامات أو أعظم الكرامات هي لزوم الاستقامة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرأ وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأجرى على ال... وأجرى على الطائعين أجره وأزدل على العاصين سترا أحمده سبحانه وتعالى الذي يعلم دبيب النمل في الليل إذا سرى ثم الصلاة والسلام على النبي محمدا وآله وصحبه ومن تلا استقامة malaman larabci suna ba ta bayani da cewa ita ce daidaituwa da kuma lazimtar hanya wadda take daidai ma'ana hanyar da Allah da annabinsa sallallahu alaihi wasallam suka tsara ta al-imam ibn rajab al-hanbali Allah ji kansa yake bayani game da ta'arifin istiqama a gun malamai ko a fahimta ta malaman shari'a yake cewa ita ce bin turba ko tafarki wadda take madaidaiciya tafarkin da yake kan tsarin addini wanda yake malaidaci ba tare da baudewa ba ko kuma da kaucewa dama ko hagu mutum ya rika basarwa wani lokacin ya kaucewa kan gaskiya ya saba wa Allah wannan kuma ya kunshi ko ya tattaro jumlar wato dukkan wata biyayya ga baki daya shi ake cewa istiqama a samu bawa ya tsayo akan abin da Allah subhanahu ta'ala da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ko ya yi bayani ya tsaya tsayuwa ɗoɗar kar mutum ya kauce kan hanya ya yi abin da ya kamata ita istiqama ita ce istiqamatun ala mahabbatillah tsayuwa akan wato soyayyar Allah da ta annabinsa sallallahu alaihi wasallam da kuma bautawa Allah da kuma ƙaunar annabin sallallahu alaihi wasallam da kuma koyi da dukkan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani koyi da sunnarsa da kuma shari'ar da ya bayyana da kuma raya addininsa da kuma al'ummarsa ga baki ɗaya istiqama da ita ne ake dacewa da dukkan wani dangi na alheri duk abin da za ka kira shi ka ce da shi alheri ne ko mai falala a rayuwar ɗan adam to tsayuwa akan tafarkin Allah da kuma bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ke jawo shi duk al'ummar da kaga ta rabauta kuma ta dace sakamakon istiqama ne da kuma tsayuwa akan gaskiya abinda Allah yake so da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so da kuma tunkuɗe dukkan wani abu wanda yake na fitina da kuma sharri a rayuwar dan adam in kaga wannan dan adam ya kaucewa duk wani bala'i a rayuwarsa to da istiqama ne tsayuwarsa akan tulba da kuma nacewarsa da jajircewa bayan Allah duk wanda ya samu kansa baya tsaye akan tafarki da kuma turfa tulba ta istiqama hanyar da Allah ya tsara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba asyuhu dukkan wani abin da yayi na kokari zai lalace sana al'abarinsa zai tabarbare Allah madaukakin sarki ke faɗa a cikin Alƙur'ani fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak ya kai annabin Allah Allah ne yake umarta annabin sa sallallahu alaihi wa sallam fastaqim wannan fi'li ne amr mun gane ko kama umirt kamar yadda Allah ya umarce ka ya kai annabin Allah idan Allah ya umarci annabin Allah ya tsayu daidai kamar yadda aka umarce shi ina ga mu fararen hula min babu aula mu shi wanda Allah ya riga da ya gafarta masa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar Allah ya masa rahma dama can so dan kaga kenan mu umarnin yafi zama tilas akan mu da kai da wanda suka yi wanda suka yi imani tare da kai Allah yake cewa kar ka yadda ka kaucewa hanya ka wuce gona da iri inna Allah bima ta'maluna basir tabbas Allah da abin da kake muke kuke aikatawa ko abin da kuke aikatawa Allah yana ganin duk abin da bawa yake yi Allah yana ganin abin da ke cikin zuciyar bawa ba ma aikinsa da yake fili ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yanzuru ila ma fi qulubikum wa la yanzuru ila ma fi suwarikum wa la yanzuru ila suwarikum Allah yana kallon abin da yake cikin zukatanku ne ba wai yana kallon yanayin ku ne da afiya wannan physical appearance ba bayan Allah mai littafin tafsirin al-Khazin rahimahullah dubabu ta'wili kenan yake cewa wannan maganar da Allah subhanahu wataala ya ce fastaqim dinnan sai fitar da wata fa'ida ta larabci sai ce wannan fi'ili ne na amur mun gane ko to ya ce amma a nan wannan umarnin umarni ne na wajabci ya ce a umarni ne na taukidi na taukidi ana yi wa manzan Allah sallasallam umarni da cewa lallai ya lazimci ya tabbatu akan wannan domin mai domin dama shi manzan Allah sallasallam mustaƙimi ne ai mun sani a tarihinsa da siyarsa tun kafin a turo shi a matsayin annabi baya ƙarya ba maciyin amana ba ne ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam baya shaye-shaye baya al'amura irin na kauce ɗabi'u da mugayen halayya na zamanin jahiliya sun yadda da cewa shi amintacce ne in yi hukunci sun aminta da shi to ina ga lokacin da kuma ya samu wahayi da hasken imani dama akan istiqama yake kenan Allah ya umarce shi domin ya tabbatar da shi akan abin da yake yi mun gane ko Allah subhanahu wataala ya tabbake mu dama yana aiki da ita bayin Allah an samu magana daga limamu hassan al-basri rahimahullah yake cewa a lokacin da aka saukar da wannan ayar fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nannade hannayen riga sai ya nannade sawayensa shine shammar a larabcin aka ce shammara shine ya nannade hannun riga alama ta cewa za a yi kwazo kenan in aiki ne mutum yake kaga ya nannade hannunsa ya nannade kafar wandansa to da gaske zai kenan ko ba haka bane to tun daga wannan suka ce ba mu sake ganin dariyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba baya dariya mun gane ko wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya annabin Allah mun ga furfura ta ya gaggauce ka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu yana ba su amsa yake cewa surar hudu da ƴan uwanta su ne suka sani furfura saboda ƙarfin wannan ayar da Allah yake cewa da annabin Allah fastaqim kama umirt ka tsayu ka daidaita kamar yadda aka umarce ka ba a bukatar me dadi ko rage yadda Allah umarce ka kaza ka tsaya yace wannan abun shine tsufar da shi da sauran surori a gargashin wannan aya al-Imam al-Baihaqi rahimahullah yayi magana yana mai ta'liqi game da wannan aya yake game da wannan hadisi na cewa hudu da ƴan uwanta ne suka sani furfura yake cewa wannan saboda shi al'imamul bai haƙi mutum ne faƙihi ya fahimci fiƙu kuma malamin fiƙu shi ne ke kallon nassi ƙur'ani ko hadisi ya fitar da wata fa'ida to shi ne fitar da wannan fa'ida ɗin yake cewa duk wannan furfurar da duk wannan tsananin saboda tsananin sanin annabi sallallahu Alaihi wasallam Allah ne domin wanda ya san Allah shi ya san umarninsa kuma shi ya san mai dokarsa cewa da umarce shi ka tsayu ka daidaita ko ka tabbata akan hanya ta daidaituwa ya ce wannan shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam furfura sa'an nan kuma furfurar ba wai tsoro makansa ba abinda zai iya samunsa ba tsoracewa al'ummarsa da yake ta baya da za su iya zuwa nan gaba mu ce nan da za su zo bayan mu to wannan ne ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sa shi furfura ja imam albayhaqi sa'anan da kuma tausayawa al'umma da yake yi daga wato tausaya musu da yake fiye da tausayawa da yake wa kansa saboda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ma'sumi ne baya aikata abin da yake saban Allah ne duk abin da Allah yake so shi yake aikatawa to kaga shi tunaninsa da furfurarsa in ji albayhaƙi ya ce saboda tausayin al'ummarsa ne wadda za su zo baya wadda shiɗan ya riga da ya musu alkawarin cewa tabbas sai na ɓadda suna kau da su akan hanya ta gaskiya da aka ita al'ummar nan babu annabi a cikinta annabi ya riga da ya bayani ya riga da ya wuce to yanzu kuma shiɗan shi kuma yana nan da shi da ‘yan kan zagaginsa suna nan suna ta umarni su ga cewa sun lalata rayuwar ɗan adam la'aqudanna lahum siratakal mustaqim ce tabbas sai na tsaya akan tulbasu wanda take madaidaiciya na kauda su na sanya musu buri na sanya musu sha'awa na sanya musu fitina sun kauce abin da kake so su tafi a kansa bayan Allah ita istiqaman nan nau'i nau'i ce akwai istiqama wadda take nufin wato daidaituwar zuciya zuciyar dan adam ta daidaita ta zamanto babu munanan abubuwa a tattare da ita mun gane zuciya ta zamanto tawo fanta daga bakin ciki tawo fanta daga hasada tawo fanta daga gaba tawo fanta daga dukkan wani abu wanda yake sa sha'awa mummuna wanda take kauda mutum daga kan hanya sa'annan idan ana batun zuciya dole sai an ka batun harce domin shi harce shine yake fassara abin da zuciya take ciki duk lokacin da kaga dan adam yana magana yana bayani yana kaza yana kaza to bakinsa yana fassara abinda zuciyarsa take ciki ne abinda zuciyarsa ta kunsa ne mun gane ko dan haka kan gaba game da bayanin zuciya da kuma daidaituwarta akan daidai dole sai an yi magana akan ita zuciya sai an yi magana akan harce bayan Allah kamar yadda muka ce ita istiqama wato ta zuciya tana samuwa ne idan aka tsarkake zuciya daga dukkan wani abu wanda yake na aibu muka ce kaman girman kai da jiji da kai da riya yi ba dan Allah ba domin da kuma jijiyarwa mutum ya rika yayi dan a sani da kuma gaba da kuma hassada da kuma san wato nuna isa da kuma dukiya da dukkan abin da ya fito daga karkashin waɗannan abai bade da yawa mun gane ko da kuma kiyayya bayan Allah ita kuma istiqama ta gabbai tana aukuwa ne ta hanyar samuwar taqwa idan zuciya ta tsarkaka daga waɗancan abubuwan da muka faɗa to gabbai za su tabbatar da waɗannan al'amura ga baki ɗaya sai ga bawan Allah yana mai zaka ƙurewa wajen ibadar Allah a nan taƙawa tana nufin ibadar Allah kamar yadda ibn al kamar yadda wato al'imam yahya ibn sharafin nawa ya yi magana a kanta attaƙwa yana nufin wato al'ibada sai ga gabawa yana sallah akan lokaci yana azumi yadda aka umarce shi yana yin duk wani abu da aka ɗora masa yadda ya kamata mun gane ko yana daga cikin kuma ita istiqama din shine raya masallatayya gurin ibadar Allah ya zamanto masallaci ba wai kaɗai gurin sallah bane ba gurin bada darasi ne gurin bada tarbiya tsakanin manya da ƙanana tsakanin mata da maza a sanar da su addini masallaci ya zamanto kamar yadda masallaci yake a zamanin baya masallaci shine gurbin da yake renan duk wata al'umma jami'a ne a takaici ba wai kawai a zo a yi sallah ba mu karanta alfikir wal hadara za mu samu wannan insha Allah bayan Allah ku sani waɗannan ƙasashe da suke ɗaga mana hannu suke lakatar hancinmu irin ƙasar amerika da irin ƙasar isra'ila 'yar kanzagajin amerika da 'yar uwarsu faransa duka suna mana barazana wannan barazanar tasu tana mana tasiri domin suna firgita mu kuma suna tsorata mu musan cewa waɗannan ƙasashe ba a fuskanta su sai da istiqama duk wanda yake so ya ga cewa ya yi galaba ya ci nasara akan waɗannan tsinannun ƙasashen dole sai ya tsaya akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tafarkin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kare rika kaucewa dama ko hagu yana aikata abin da ya ga dama imani ne kaɗai da tsantsan takawa take juyar da hankalin waɗannan mutanen ya koma wani abu daban ko kuma Allah ya rusar da su ya mantar da ya mantar da ya mantar da ku lamarin su gabaki daya amma wallahi idan babu istiqama bayan da zamu iya da waɗannan kasashen domin idan ana maganan shiri da kintsi da technology daman mu ai kuran baya ne so suna da komai idan ana maganan wato tsari da kuma yawa suna da yawan da sun fi mu da haka menene gatan mu shine mu tsaya akan tulba ta Allah da kuma tulban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato istiqama shine abin da zai taimake mu akai mu yi nasara akan su kamar yadda Umar dan Khattab a lokacin da ya raka rundunar musulmai ya tsaya yake musu nasiha yana musu jin kunni yake cewa da su ku sani ya ku wannan runduna ta musulunci mu masu imani muna cin nasara ne da galaba akan abokin gaba sakamakon biyayyar mu da da'an mu ga Allah subhanahu wataala wannan shine waqi'i kuma shine zahiri biyayyan mu ma Allah da kuma bin sa sau da kafa da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abi abi sa tsarin sai ce shike sa mu shi nasara imanin mu ne yake ba mu nasara akan abokan gaba yake cewa daga zaran mu da abokan gaba mun yi kunnan doki wajen saban Allah subhanahu ta'ala, to a wannan lokacin rinjaye da galaba tana koma kan wanda yake da yawan sojoji ga wanda yake da tanadi da shiri to yawan sojoji na waye nasu ne shiri na bin na makamai na waye nasu ne technology na waye nasu ne to mu kuma sai mu rike Allah subhanahu ta'ala, sai Allah ba mu sa'a kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi idnillah so don haka taimako da nasara yana zuwa ne sakamakon mai istiqama da istiqama ne za mu kare dubbakalin wato barazana amerika da kuma 'yan kanzagaginta insha Allah bayan Allah magabata sun yi magana game da istiqama daga cikinsu akwai abubakarin siddiq radiyallahu anhu yake cewa ita ce in aka ce istiqama shine karka hada Allah da wani karka yi shirka ina wanda suke shirka ina wanda suke shirka suke hada Allah da wani suke ba wa ɗan adam mutum matsayin Allah su roƙe shi abin da ba zai iya ba abin da Allah ne kaɗai yake ina wanda suke kai annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin Allah su bibita shi su ba shi matsayi irin na Allah to su bari wannan shirka ce to in mutum ya tsaya akan istiqama to ba ya aikata wannan abu duk mutumin da yake hada Allah da matsayin yake ba shi girma yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin Allah to shi wannan mutumin ya zama yana aikin shirka ne in bai sani ba yayi bari in kuma ya sani على بصيرة تو الله سبحانه وتعالى نكامش عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكي و جمد الاستقامة شيني لزمتر حنيا مديديتيا لو أر كده مشي كككوشي و ينا وايو إرن ندلا كمان زي كيف روتا ya shafan yayi dama ya hagu ya je ya dawo to akwai mutanen da zaka samu addinin su kullu tsakaici inda suka taga suka je laushi nan za su shiga inda suka ji dan tsanani ya suka wuce kullun su addinin su mudabdabi ne ba sa tsayuwa hanya guda daya in suna tare da yan bid'a su tare da su suke magana su suke idan suna tare da ahlus sunna to su yan ahlus sunna ne idan suka koma cikin yan siyasa to su yan siyasa ne duk wani abu da ake haka suke yayi mutum ya ce wasi social ne addini ba san haka bayan Allah ba a taya addini addinin ka ba abun tayi bane ba addinin ka dan Allah kake yin sa kuma kana yi don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka zaman to idan ka gamsar da wani ko ka yardar da wani sai kai abin da yake so da aka ka tsaya dodar yake ira istiqama haka Umar dan Khattab ya faɗa saboda ya san akwai mutanen da su haka suke Allah ka kiyashe mu Usman dan Affan yake cewa istaqimu abin da ake nufi da istiqama da Allah ya umarni wato ku yi addini da bauta domin Allah ai akhlisu lillah ibada ku da duk wani al'amari da za ku yi ya zamanto dan Allah kuke yin sa ولن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له duk dan Allah ba kai haka Usman na Affan ya fassara wannan shine ma'anar istiqama din Abdullah Ali ibn Ali ibn Abi Talib da Abdullah dan Abbas radiyallahu anhum ajma'in suka ce istaqimu ai ku gabatar da farillu yadda Allah ya umarce ku da Annabi sallallahu alaihi wasallam a same ka duk wata farilla duk wata ibarar da Allah dora maka wajibi ka saba babu tasgaro dangane da ita babu jibi babu wasa a ciki to yau da yawa mutane sun tozartar da abin da yake farilla idan muna magana yau a wannan zamanin mutum nawa ne yake cire zakka yake cire haƙƙin Allah mutum nawa ne ya guji riba ya guji haramun mutum nawa ne yau qalilan ne Allah subhanahu wataala ce muke mu الإمام حسن البصري يكتوى استقيموا على أمر الله يتكو ديديتو أكار أمرين الله فاعملوا بطاعتي معنا شيني كوي أيكي دبيايا مع الله واجتنبوا أنواهي كو معاصي كو نيسان تدك وانا أبن ذاك سابع والله إن جاء الإمام حسن البصري هكا يفعل الإمام ابن القيم الله يجلس يكتوى إتا استقامة bayan ya gama bayani ta bi annaha ita ce wato toshe wato ita ce kai dacewa da niyyarka ya zamanto niyyarka ta dace da wajen abin da kake aikatawa ko abin da kake faɗa cikin ayyuka na da'a da biyayya ma Allah subhanahu wataala shi kira istiqama abin da yake ranka to shine ka suke tabbatar da shi idan ka zo sallah ko ka zo wani aiki wanda yake aiki ne biyayya ma Allah subhanahu wataala ko abin da kake faɗa ya zamanto shine abin da zuciyarka ta kulle to wannan shi kira istiqama inda zuciyarka za ta saba abin da za ka aikata niyyar zuciyar daban aikin daban to Allah yana duba abin da ke cikin zuciyar ne ko da ku aikin mai kyau ne to Allah ba zai karbe shi ba mun gane ko haka ibn qayyim ya faɗa Allah ji kansa sannan yake cewa ita istiqama wato kalma ce wanda ta tattara dukkan wasu al'amura wanda suka shafi abubuwa na addini mun gane ko wajen tsaye da su da kuma gabatar da su ta fiskar da ya kamata wato ta fiskawa da suke ta haƙiƙani tare da gaskiya da kuma cika fiskar yadda Allah subhanahu wataala yake so haka malamin su Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ya faɗa yake cewa ita istiqama wato istiqama din da kai kallanta inji Ibn Qayyim wannan Sheikhul Islam yake cewa ita ce karama mafi girma in aka ce karama mafi girma a rayuwar dan adam wanda bai dace da ta shine lazimtar hanya ma'ana istiqama kenan duk mutumin da ya kasance mustaqimi ne akan tulba to wannan mutumin yana da karama wadda take babbar karama bayan Allah lalle mu tsayo akan addinin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala umarce mu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana yadda zamu bi shi wannan shine babbar rabo da kuma dacewa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم امنا في دولتنا نيجيريا يا رب العالمين هؤلاء الطغاة عن هؤلاء الظلمة الفسقة الكافرين امريكا واسرائيل وذيلها فرنسا يا رب العالمين اللهم دمر الدماء في عروقهم اللهم انصر إخواننا الفلسطين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا الموحدين في سقاع الأرض يا ربنا يا رب العالمين قوموا إلى الصلاة حفظكم الله ورعاكم